وصلى الله على النبي الكريم شي gaba da karatun littafin aqidatu dahawiyya aqida ta Imam Dahawi wanda yace ita ce aqidar Imam Abu Hanifa da almajiransa da sauran ahlus sunna yace wa innal qur'ana kalamullah kuma wajibi ne a kudurta cewa alqur'ani maganar Allah ce yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya kudurta ya alkur'ani maganar Allah ce minhu bada kaga cewa maganar Allah ce sabanin ra'ayin mu'tazilawa da wasu 'yan bid'a masu cewa qur'ani halittar Allah ne kaga wannan aqida ta saba mata mu ahlus sunna dan da yake aqidar ahlus sunna shine yadda da cewa qur'ani maganar Allah ne ba halittar Allah ba minhu bada daga Allah ya bayyana shi alqur'ani bila kaifiyatin ba tare da kaifa bada minhu ba ba tare da kaifiya ba ba an ce daga Allah ya bayyana ba shi kuma wannan raddi ne ga mu'tazilawa masu cewa qur'ani halittar Allah ne da Allah ya halicce shi sai ya kai shi wani wuri ya aje to da can wurin nan jibrilu ke ɗebo shi guntu-guntu yana kawo ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka ba directly daga allah yake ba to shine su ne imamu ɗahawi ke wa raddi nan ya ce da kuma yadda da cewa qur'ani maganar allah ne min hubada daga allah ya bayyana is directly from allah ba wani wuri an ka kai shi an ka ba allah ya halicce shi ya kai shi wani wuri ya aje ba kun fahimta bila kaifiyatin ba tare da kaifiya ba tunda an ce daga Allah ya bayyana sai ka ce to yaya ya bayyana daga Allah a a a bai cikin abin ga ɗabi'ar ahalin sunna abin da ya shafi ayyuka da kuma duk dai abin da ya shafi jami'i na uluhiya da rububiya ba a tsaya tambayar kaka abin da an ka nema gare mu kawai mai imani kun fahimta shine ma'anar bila kaif minhu bada daga Allah shi Qur'anin ya bayyana bila kaifiyatin ba tare da kaifiya ba da tare da tsaya neman yaya ya bayyana daga Allah ba qaulan kuma ya zo matsayin magana menene ma'anar qaulan nuna cewa alqur'anin nan maganar Allah ce ya faɗe ta ya faɗe ta ne lafzan kun fahimta waɗannan gaɓuɓɓuwa duka raddi ne yake wa mu'tazilawa don duk waɗannan sun saba ga ra'ayin mu'taziluna alqur'ani ba maganar Allah bane halittar Allah ne sai yayi musu raddi yace a wa innal qur'ana kalamullahi maganar Allah ce ba halittar Allah ba dai kenan ko sun kace sannan qur'ani ba directly daga Allah yake ba bayan ya halicce shi sai ya kai shi wani wuri ya aje to da can wurin nan jibril ka ɗebo shi ba daga Allah ya amso direct ba wani wuri ya iskan mai aje ya ɗauko yana kama annabi sai ya ce a'a minhu bada daga Allah ya bayyana kaga nan ma yayi raddi ga aqidar su masu cewa ba daga Allah yake direct ba daga Allah ya bayyana bila kaifiyatin to in ka ce qur'ani daga Allah ne sai su ce to yaya hito daga Allah sai ya ce bila kaifiyatin ba a wannan tambaya wannan tambayar bid'a ce kamar istiwa'in Allah ba mun yadda da cewa ar-rahmanu alal arshi istawa ba Allah ya daidaita akan al'arshi yan an ka ce ya daidaita menene ma'anar daidaita da Hausa in kun sani ku faɗa min me ma'anar istawa istawa alal arshi ar-rahmanu alal arshi istawa me ma'anar istawa ya daidaita wace irin daidaita eh daukaka ba wadda ta dace da shi ba ai dama dole wadda ta dace da shi ne amma an ka ce me ma'anar kalmar istawa sai a ce irtafa'a ya ɗaukaka shi ne ma'anar istawa saboda me shi ko sanin ma'anar yake da fa'ida saboda wasu yan bid'a su ko sun juyar da ma'anar istawa sai su ce istawla istawla ya rinjaya abinda a istawla rinjaya kamar istawla fulano ala fulanin wane ya rinjaya akan wani suna faɗa sai ya kasu ya hayi sai a ce istawla fulanun ala fulanin wani yarin jaye akan wani shine ma'ana istawla to in ka fassara istawa da istawla ka ka bata ma'ana istawa ba yana ma'ana istawla ba ba rinjaya bane mm ma'ana istawa ay irtafa'a ya daukaka don haka ar-rahmanu alal arshi istawa Allah mai rahama ya ɗaukaka akan al'arshi to menene ma'ana Allah ya ɗaukaka akan al'arshi me an ma'ana ya ɗaukaka akan al'arshi ma'ana yanzu ƙaddara teburin nan shine al'arshi ko sai an ka ci ya ɗaukaka a kai nai kenan yana nan zanne bisa gare shi aka nufi ko ko me aka nufi me ake nufi yana saman sa al'arshi shine saman komi daga wannan duniya tamu sai sama ta farko sama ta farko sai sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shidda kaga ai sama ta farko tana saman mu mutanen duniya kamar yadda mu ko muna saman yan ƙasa ƙasa ta farko ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk ba alƙur'ani ya nuna mana da samai da ƙasai duk bakwai bakwai bane to ka gani sama ta farko tana saman mu su kuma sama ta farko sama ta biyu tana saman su sama ta uku tana saman sama ta ta biyu haka dai har sama ta bakwai kaga sama ta bakwai ita as saman duk samomin nan guda shidda kun fahimta to daga sama ta bakwai kuma in ka wuce sama ta bakwai ka yi ta tahiya sama sama'un sama'un ne aka ta tafiya sama ne aka yi in ka yi sama sai ka cimma kursiyu in ka wuce kursiyu ka yi sama sai ka cimma al'arshi to in ka wuce al'arshi can ka yi sama al'arshi ba wani an ka ce Allah ya ɗaukaka akan al'arshi ma'ana yana nan zanne bisa ga al'arshi zama irin wanda ke zanne bisa kujerar gaba ko yana kwance ko yana gincire ba shi ake nufi ba ya ɗaukaka akan al'arshi kaga misali fanka ga ai ta ɗaukaka akan teburin ba saman teburi take tana saman teburi ba duk teburi take aji ba a tana saman teburi to kamar haka nan ɗaukaka Allah take akan al'arshi in ka ce Allah ya ɗaukaka akan al'arshi ba ana nihin yana nan zanne tunda an ce al'arshi gado kakka yi tsammanin wai gado ne na kwanci na Allah kun fahimta kada ka an ce kursiyuhu kujera Allah ka ɗauka kujera irin kujera bello ya mutu da yaka zama yana wa'azi kujera Allah kujera ce kawai ta mulki ba wai zama Allah kai bisa gare ta ba haka gado ba wai in ka ji an ce gado ka dauka irin gadon matarka da yan dare ka zo ka kwanta ba zuwa Allah kai ya kwanta bisa gadon ba kwance ki bisa gadon ba ya gado ne kawai na mulki yanzu gidanka abubuwa nawa ka tara waɗanda ba su yi ma amfanin komi nan cikin falonka akwai fulawa ko babu akwai fulawa cikin tebur cikin falon ko babu amfanin mi fulawa kai ma ajiya ɗaya an ka yi saboda nuna isa yanzu wanda a ce yana kokowa da masara yana da kuɗin sayan fulawa ya aje in ya samu kuɗi me ka sayi masara amma daga nan an sau fulawa ka san an gama da masara da cefane to har kuɗin sun yi excess sai an kaso abin da bai ko da wani amfani iyaka saboda kallo kawai to haka gadajin haka gadon da kujerar take ba wai kujera ce wanda Allah ka zama bisa gare ta ba gado ne da Allah hakunci bisa gare ba abubuwa ne kawai na nuna mulki to me ya hikimar gadon da kujerar nuna kudura ta iko inna Allah ala kulli shay'in qadirun ba abin da ya gagare Allah ina iko yake ga kujerar in mun ka dibi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya suranta mana da girman kujerar ke ya ishe ka ya nuna maka girman Allah kun fahimta an Allah ya yi su ne kawai don ya nuna ikonsa da kuma girmansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan duniya da za ka ɗauke ta ka jefa bisa sama ta farko haka na ka ci kamar ka cire zobe na hannunka sai ka jefa cikin daji hilin da ya occupying ga dajin nan shi an misalin hilin da duniyar gaza ta occupying in ka jefa ta sama ta farko don haka sai ka diba yanzu ka girman duniya mil nawa ce faɗinta Allah ɗaya sani to an ka ce in ka jefa sama da za ka ɗauki wagga duniya da mu da a cikin ka jefa bisa saman ta farko kamar ka cire zobe ka jefa cikin dajin rugu kun san dajin rugu ko dajin sambisa da yake shi dajin sambi ba wani yawa gare shi ba iyaka musiba ɗaya a ciki ne to daji dai mai yawa ka cire zobe ga hannun ka jefa cikin daji hilin da zoben nan zai occupying ga dajin nan shi an misalin hilin da duniya za ta occupy in ka jiha ta sama ta farko kaga yana nuna maka irin girman sama ta farko kun fahimta ko duniya kan diba ka san duk wanda ya gina ta ya kai to ina sama ta farko ita ma sama ta farko da zaka dauke ta ka jiha cikin sama ta biyu haka naka makka cire zobe ka jiha cikin daji shi ko sama ta biyu in ka jiha ta sama bisa ta uku haka ne sama ta uku ga ta hudu ta hudu haka take ga ta biyar ta biyar haka take ga ta shidda ta shidda haka take ga ta bakwai to kaddar girman sama ta bakwai akwai girma gare ta ko babu girma gare ta to sai annabi ya ce in ka ɗauki sama ta bakwai duk girman ta kan jiha bisa ga kursiyu ta ubangiji haka na kamar ka cire zobe ka jiwa cikin daji ya girman kursiyu yake kursiyu yana da girma ko bai da girma to in ka ga girman kursiyu to ubangijin da ya halitta ya fa kaga ya hishi girma to haka ita kuma kursiyu da za ka ɗauki kursiyin ubangiji ka juya bisa ga al'arshin ubangiji shi ma kamar ka ɗebe zobe ga hannun ka juya cikin daji don haka ya girma al'arshi yake al'arshi shine mafi girma da duk cikin halittar da Allah ya halitta to in ka ɗebi girman al'arshi dole ka yaba ma al'arshi da girma ko to in al'arshi ya yi girma kaga girman al'arshi to misalta girman wanda ya halicci al'arshin shine makasudi kawai nuna girman Allah da cika ikonsa da kuma ikonsa akan kome shi a hikima ba wai ya halicci kujerar don ya zanna bisa gare ta ba ba ya halicci gadon don ya kwanta bisa gare ba don haka yan an ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi ma'anar ya daidaita ya ɗaukaka akan al'arshi ma'anar ya ɗaukaka yana can saman al'arshi ba wai ya yana zanne kwance ko gincire ko ko kwance lame-lame ba shi aka nufi ba kun fahimta to madalla to shine in an ka ce alqur'ani to shine ka gani yana daga cikin bid'a ya daidaita akan al'arshi sai in bid'a waɗanda ba su yadda ba su ba su cewa Allah yana sama al'arshi sai su ce ya ya rinjaya akan al'arshi ko istawla ala al'arshi sai su fassara istawa da istawla to sai su zo ahlus sunna da addara an ya dauka akan al'arshi sai su ce to yayi dauka su abinda a tunaninsu min jawo sun kai tambayar su ɗan an ka ce Allah na saman al'arshi ɗaukar suka yana nan kwance ko zanni ko ginciri bisa al'arshi wanda mutum ka zama bisa gadon mata ta ko ya kwanta bisa gadon ma ko ya gincira haka sun ka ɗauka to shi yasa suka tambayar to malaman mu magabata na sunna ɗan an kai musu wannan tambaya kai fastawa kaifa kamar imam malik ba shi ya shahara cikin magabata yana cikin wannan shahara cikin magabata ga aqida Allah ya dauka akan al'arshi ko sai wani dan bid'a ya zo ya kama Imam Malik gida cikin mutane yace kai fastawa sai Imam Malik ya amsa mai yace al-istiwa ma'lumun wal kayf majhulun was su'alu anhu bid'a istiwa'i dai sananne ne duk wanda ya san larabci in an ka ce istawa ko ba ga harka al'arshi ba da an ce istawa gallugan larabci yana ma'ana irtafa'a kun fahimta ya ce don haka istawa sannan naci da an ce istawa kowa ya san lugar larabci ya san yana da ma'anar irtafa'a wal kaifa majhulun kaifa stawa tambaye to tun da kace Allah ya daidaita ko ya dauka ya yadda daidaita to wannan ba a san shi ba sannan yadda ya daidaita ya ya kibanta gare shi mu ba a neme mu mu san yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ba abinda an ka nema gare mu yi imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi shi ko an ka nema gare mu kuna be sai yace wa su'alu anhu tambaya game da kaifa stawa alal ariya Allah ya daidaita tambaya kaifa ga abin da ya shafi rububiyya ko uluhiyya yace bid'a bid'a ce imam mali ya kakkabe ta gone shige cikin gida ba dan bid'a nan kofar gida kaga ashe abin da ya shafi janibi na ubangiji ya ku jama'a da uluhiyya da rububiyya yan an ka faɗi abin da kawai an ka nema gari mu bayan Allah mu yadda ai a tambayar yaya an kai kaza to to wannan bid'a ce kuma yana abin da ke kai mutum ga lalacewar imani don haka babu ruwanka da abin ya faru to shine yan bid'a yan an ka ce mu'tazila yan an ka ce qur'ani maganar Allah ce kaga an saba musu da su sun ce halittar Allah ne sannan kuma minhu bada kuma daga Allah Qur'anin nan ya bayyana to mi addalilin ahli sunna na cewa Qur'ani daga Allah yake sabanin mu'tazila da sun kace a'a da Allah ya halitta ya kai shi wani wuri ya aje da can wurin nan Jibril ka debo shi ba directly yaka amsuwa daga Allah ba mi addalilin ahli sunna na cewa minhu bada daga Allah Qur'ani ya bayyana saboda soshin Qur'anin da Allah ya faɗi haka nan yace tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin saukowa da alkur'ani larai da fi babu shakka ciki nai daga wa an ka sauko da shi min rabbil alamin daga ubangijin halittu ashe da gare an ka amsa shi ko ba da gare shi ba don haka minhu bada irin su kuma suna nan cikin qur'ani zayyawa masu nuna qur'ani daga Allah ne kun fahimta to minhu bada daga Allah ya bayyana bila kaifiyatin ba tare da tsayawa tambayar yaya ya bayyana daga Allah ba in ma ka yi tambayar sai mu baka amsa ga yadda Allah ya nuna mana ya nuna cewa da gare shi ne haka tambaye na gare shi sannan kuma ƙaulan ba wai Allah ya ba Jibrilu shi ba wani wuri Allah ya kai Qur'anin ya aje ko da nan inda al'arshin Ubangiji ko ko can inda Allah yake ya kai Jibril na zuwa can ga Allah ga Qur'anin nan yana ɗebowa duk dai ba yana iya cewa daga Allah yake ba eh to amma kuma ba ta haka nan an ka samu qur'ani ba yace qaulan Allah ke faɗi da magana yana faɗa ma Jibrilu Jibrilu ya ji maganar Allah shi ko Jibrilu ya taho qaulan wahayan sai ya ida sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah ya faɗa masa habban da attare da shi haka qur'ani ya bayyana kun fahimta don hakan ga ba kai shi wani wuri an kai an ka aje Jibril na dau ba guntu guntu yana ka a'a qaulan ta magana Allah ya faɗi alif lamin zalikal kitab ga saurarin jibrilu jibril shi ko yazo ya karanta manzon Allah alif lamin zalikal kitab shi ko manzon Allah ya karanta masa habbai ne alif lamin zalikal kitab ta hakan ga qur'ani ya sauko wannan ita ce aqida ahlus sunna kun fahimci wannan wa anzalahu ala rasulihi kuma Allah ya saukar da qur'anin ga akan manzon sa wahayan ta hanyar wahayi menene wahayi a ba mala'ika ya kawo mu wani mutum kun fahimta ashe kenan allan da ya yi magana da alkur'ani ƙaulan ta tawa ya yi magana ta mala'ika jibrilu shi ko jibrilu shi ya ɗauko shi ya kawo shi matsayin wahayi ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wasaddaqahu almu'minun ala zalika kun mu'minne sun ka gaskanta shi akan haka haƙan tabbas mun gaskanta alkur'ani littafin Allah ne kuma maganar Allah ce ko ba mu gaskanta ba kaga mun shigo cikin mu'minnai kenan nan wasu shine wasu da qaulul mu'minuna ko mu'minnai sun ka gaskanta shi Allah zalika akan hakan ga hakan tabbas babu wani jayayya babu wata jayayya mu'minnai duk sun yarda cewa alkur'ani maganar Allah ce to ji daga cikin ayoyin da ke nuna mana alkur'ani daga Allah yake directly ba wani wuri Allah tabaraka wata Allah ya kai shi ya aje ba cikin suratu zumar Allah tabaraka wata Allah yana cewa tanzilul kitabi min Allahil azizul hakim saukowa da alkur'ani daggawa ne min Allah daga Allah ne daga Allah an ka sauko da qur'ani wanda yake shi Allah na al-aziz mabuwayi ne al-hakim mai hikima haka cikin suratu sujada sajada yace walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljannati wan nas ajma'in walakin sai dai haqqal qawlu minni zance ya tabbata da gare ni menene zance anan alqur'ani sannan tunda yace zance ya tabbata ashe kenan Allah kuma na magana ko bai magana kaga waɗanda adda ra'ayin Allah baya magana kaga wannan magana kuskure ce don hakan ga dama shi abinda sun haƙi na aƙida su na cewa ƙur'ani ba maganar Allah ba ce halittar Allah ne don mi domin su ga ra'ayinsu in ka ce Allah na magana to kamar ka misalta Allah da mutane mutane su ka magana to gudun kada ka misalta Allah da mutane ko sauran halittu ne masu magana sai a ce Allah bai magana don hakan ga sai su ce ƙur'ani halittar Allah ne ƙur'ani maganar Allah ce ayoyi nawa Allah ya nuna ƙur'ani maganarsa ce walakin haqqal qawlu minni ko to wani wuri Allah ya ce wa ƙur'anin farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila wa ƙur'anin kuma al-qur'ani farqanahu mun rarrabe shi mun sawo shi guntu guntu kashi kashi ba a saukar da shi kamar da an ka saukar da at-taura da linjila su at-taura littafan an ka saukar suwa an ka ba annabawan amma shi ka guntu guntu inda duk wani abu ya faru sai a saukar da wasu ayoyi da na yi munasaba ko cikin shekara ashirin da uku shine wannan alqur'ani farqanahu mun rarrabe shi litaqarahu litaqarahu alanna don ka karanta shi ga mutane alamu kusan akan natsuwa da an saukar sai littafi hakan ga dunkule to ga karatu ne zai yi wahala amma yanzu wata matsala ta faru an saukar da aya biyar game da wannan matsala kaga za sauki za a karanta ta a fahimce ta a haddace ta kuma ya aiki da ita gobe ko banda gobe a saukar da wasu ayoyi biyar ko bakwai kaga su ma sai a fahimce su a haddace su a aiki da su to shi a hikimar da yasa Allah ya rarrabe Qur'anin bai saukar sai matsayin littafi ba sai Allah ce wa nazzalnahu kuma mu mun ka saukar da shi tanzila saukarwa don qur'ani da wurin wa yake haka da wurin Allah yake ga sunan dai ayoyi dai masu yawa masu nuna cewa alqur'ani halittar Allah ne to menene dalilin qur'ani maganar Allah ne kuma da wurin Allah yake to menene dalilin kuma cewa alqur'ani maganar Allah ne aqida ahlus sunna ba ba ba halittar Allah ba me dalili me dalili na cewa alkur'ani maganar Allah ce ko ko Allah yana magana me dalilin cewa Allah yana magana tunda da gare mu ko ahlus sunna mun ka gina cewa qur'ani maganar Allah ne kamar yadda mu'tazilawa su ko suna ce Allah bai magana to akan ta akan wannan ra'ayin sun ka gina cewa qur'ani ba maganar Allah bace halittar Allah me ya dalilin mu saboda ayoyi na alkur'ani da Allah ya nuna yana magana misali cikin suratul yasin Allah ya ce salamun qaulan min rabbir rahim salam aminci ranar kiyama kenan za a ce mai yan aljanna salam aminci ya tabbata gare ku salamun alaikum dibtum farkhuluha khalidina wa tahiyyatuhum fiha salamun wa akhiru da'awa an alhamdulillah kaga ranar kiyama dai mi za a tarban yan aljanna da shi sallama to sai Allah ce salamun za a yi musu sallama qaulan zance min rabbir rahim daga ubangiji mai rahama ubangijin rahama zance ashe kenan Allah shi zai yi mu sallama da kai ne don haka yana sallama da mi aka yanta magana ce ko aiki ce magana ce don haka yana magana ko bai magana sannan Allah ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da Musa ta kaliman magana ko an ka tabbatar da ita masdari an ka ce ta kaliman Allah ya yi magana da annabi Musa magana alaihi salatu wassalam don haka Allah ya yi magana ko bai magana ba ko annabi Musa ya ji maganar Allah alaihi salatu wassalam to eh mu'tazilawa suna jirkitar da ayar ga yace wa kallama Allah baka ganin Allah Allah ya zo da da rufu'a don haka shine fa'ili Musa shine maf'ulun bihi go wa kallama Allah Musa to suna jirkitar da harafin Allahu sai su mai da Allahu sai su sami Allahu nasba wa kallama Laha Musa ta kalima kenan Allah tun da sun kai mai nasba ya koma maf'ulun bihi Musa shine fa'ili wa kallama Allahu Musa Allah kenan kenan yanzu Musa shi ya magana da Allah don su nuna ba Allah ya magana ba dai to bari mu sallama musu bari mu dauka haka nan wa kallama Allah Musa ta kalima Musa ya magana da Allah ko to ba shikenan yanzu Allah bai magana ba to in sun jirkitar da wagga akwai wata ƴar uwarta su ita ko su jirkitar da ita falamma kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilayka ita ko zo su jirkitar da ita mu ji wata za su cewa kaga wannan ba ta jirkitar suwa kun fahimta wani mu'tazili sai ya iskan mu wani da cikin salaf salaf su adda ra'ayin Allah na magana mu'tazila su adda ra'ayin Allah baya magana sai yace kun lalata alqur'ani kuna karanta shi wa kallama Allah ba wa kallama Allah bane wa kallama Allah Musa ta kalima Musa shi yayi shi yayi magana da Allah ba Allah ya magana da shi ba yace to bari mu dauka haka ne kai mu'tazili bari mu dauka haka ne to ya uwarta fa falamma kallamahu rabbuhu sai yayi shiru fallan ma kallamahu rabbu lokacin da ubangiji ne yayi magana da shi baka da halin rabbun nan baka da halin samata nasba don in ka samata nasba kan mai da Allah mafulun bi ba ta fassaruwa fallan ma kallamahu rabbahu bai fassaruwa dole rabbu ba wanda za ka yi kasa illa ka yi mata rufa ya zama shine fa'ili lokacin da ubangiji ne yayi mai magana to shi ko mi zaka cewa sai yayi shiru kaga shi ma fallan ma kallamahu rabbuhu qala rabbi arni anzur ilayka da ubangiji ne yayi mai magana yawa Musa magana Allah yayi magana da Musa ko bai ba qala sai Musa ya ce rabbi ya ubangiji arni nuna min kai anzur ilayka in gane ka in gane ka kamar yadda ni ji maganar ka qala lan tarani baka iya gani na Musa baka iya gani na kaga ashe annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce mai lan tarani shi ne lokacin ɗaya rubuce ce ana ganin Allah sai wasu na karanta mai ayan nan ‘yan ɗariƙa suna ganin Allah ya ce a abin da ya sa Musa bai ga Allah ba saboda baya ɗariƙa inda yana ɗariƙa da ya ga Allah me ya mafumin wannan magana ashe dan ɗariƙa ya annai Musa to ke duk wanda ya faɗi wannan da wanda ya dusu zan kafin rai domin duk wanda ya fifita wani wanda ba annabi ba akan ba annabi ya zan kafin ofin ya faɗi haka nan wadannan tafsirin ko ba ka guda ma ya faɗi ba ya ce saboda baya ɗariƙa ne abba ya ganin Allah tun da su suna da aƙida ana ganin Allah tun nan duniya kun fahimta to Hmm? Eh. a ba karantawa na ba abin nuna hadisi ne maudu'i ya kawo shi ya kaso ya hujja da shi ulama wa ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma ta sun kace annabi ya ce kamar annaban bani isra'ila kaddara ma ko da hadisin ya inganta ka kafin nan kafin tajbi me ya kama wanne irin suna kama da su gami me aikin annaban bani isra'ila wa'azi karantar da mutane gaskiya to malaman al'umma ta wadda kasa annabawan bani isra'ila suke kiran mutane ga gaskiya don me ba a fassara shi haka nan ba ko da ma ya inganta balle bai inganta ba to Allah ya shirya da mu to mu je ga karatun mu to shine yace wasaddaqa wal mu'minuna ko mu'minai sun gaskanta littafin ala zalika akan hakan ga akan zama ne maganar Allah kuma saukakke ne daga Allah kuma Allah yayi magana da shi kaulan sun gaskanta shi akan hakan ga hakan da gaske don haka mu zan cikin masu gaskanta waɗanda abubuwa guda uku wa aiqadu kuma su mu'minne sun tabbatar annahu kalamullahi ta'ala cewa alqur'ani maganar Allah ne bil haqiqa tabbas bila adana shakkin alqur'ani maganar Allah ce wannan ita ce aqidar mu'min ne laysa bi makhluqin alqur'ani ba halittacce bane ka kalamil bariya kamar maganar sauran talikai yanzu ni bella yabo halittacce nake ko ba halittacce nake ba halittacce nake ko halittar Allah nake ashe kenan magana ta kuma magana sifa ce ta mai magana tunda ni mai magana halittar Allah nake ashe magana ta wadda sifa ta ce dole ita ma halittar ta kun fahimta to Allah tabaraka wa ta'ala shi yayi magana da alqur'ani Allah ba halitta bane maganar Allah kuma sifa ce ta Allah don haka ashe kenan alqur'ani kun ba ba halitta ba ne maganar Allah ce kun fahimta to sai ya ce faman sami ahu duk wanda ya ji alƙur'ani faza ama ya riyanta annahu kalamul bashar cewa maganar mutum ce fakar kafara ya kahirta kajiya sai ka yi kamar yadda wani kafiri na makka ya yi ya ce maganar mutum ce magana annabi ce ko ko inna ma yu'allimuhu basharun wani mutum ke karantar da shi alqur'ani duk wanda ya je alqur'ani ya ce maganar mutunci ya katarta wa qaddamahu Allah kuma Allah ya zarge shi wanda ya ce alqur'ani maganar mutunci Allah ya zargai wa abahu kuma ya aibata shi wa au'adahu bi saqar kuma ya yi mai alƙawarin wutar saqara haifu qala ta'ala yayin da Allah madaukakin sarki ya ce in hadha wannan ya yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in hadha illa qaulul bashar ko sa usli sa ƙarya sa muku to ni ko abin da yace in hadha illa qaulul bashar to duk dai guda ne duk ba wuri guda suke cikin suratul mudaththir eh mm to ya magana take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani kafiri da cikin kafiran makka cikin manyan kafiran maka ya iska manzo Allah ce ya karanta mai Qur'ani sai manzo Allah ya karanta mai Qur'anin ko ya kama shi ya tabbatar da wannan magana ta kare magana bil adama kun fahimta sai ya nuna gamsuwa sai mutane ne sun ka taso mai yanzu kunya zaka ba mu a ce kai imani da Muhammadu ka shiga sabon addini to ya tabbatar da in yayi imani da annabi mutane ne wace mai za su yi shi kuma bai sun mutane ne su wace mai don haka ya zaɓi duniya a kan lahira to can daɗa ya dai tabbatar da wanga abu da annabi ya karanta ya yi ƙarfin magana bil adama sannan kuma in yace ya yi imani da shi zai rasa magoya baya to ya za a yi to sai ya shiga cikin dimuwa shine Allah tabaraka wa ta'ala yace yace cikin suratul muddathir yace innahu fakkara wa qaddara yayi tunani kuma ya kaddara me ya kaddara ya kaddara to yanzu me zai ce ya fita daga wannan hitina da yake cikin ta ya dai tabbatar da wannan magana da Muhammadu ya karanta mai ta karhin maganar mutum in yace maganar Allah ce ya faɗi gaskiya amma su ko magoya bayan ne zan sai mai tawaye sannan kuma in ya karyata kuma ya karyata gaskiya to kaga sai ya shiga cikin dilemma abinda bature ka kira dilemma ya shiga cikin rudu to shine ya koma gida ya zauna yaya za a yi sai Allah ya ba da labarin abin da ya faru gare yana can gida shi ɗai ya san abin da yake ciki Allah sai ya faɗa ma annabi Muhammadu halin da yake ciki ya ce innahu fakkara ya yi tunani wa ƙaddara kuma ya ƙaddarta wai me zai cewa don ya zanna lahiya da mutane ne faƙutila sai Allah ce sai an ka tsine mai albarka kai fa ƙaddara ko faƙutila sai an ka tsine mai kai fa ƙaddara duk yadda ya ƙaddara duk abin da ya kantuwa mi ya kamata ya ce ma mutane mi ya kamata duk abin da ya kaddaro sai al'antai akan wannan abin kenan duk tunani ne ba na kwarai bane yanzu sunna ya kai ya karyata alqur'anin ga da ya tabbatar da gaskiya ne don yanzu na lahiya da mutane don haka duk abin da ya kaddaro sai a tsine mai akan ta summa qutila sannan an ka tsi ko tsine mai kaifa kaddara duk yadda ya kaddara summa nazar sannan yayi dubi ga al'amari nai eh ثم نظر ثم eh ثم عبس وبصر ko ثم عبس sannan ya gal huska وبصر ya ƙara gimce huska ثم adabar sannan ya juya baya ga imani wastakbar yayi girman kai kaga yanzu ya gano gaskiya kenan amma yanzu da gangan zai juya mata baya me zai sa shi juya baya kibri ka girma ne ya faɗi ga mutane ne shi ne sun ma'adbar wasu takabara faƙala ƙarshe dai yanzu ya ƙara tunani ne ya ƙara ƙaddar ƙaddar ƙaddarorin abin da zai cewa sai ya hito inda mutane faƙala ya ce in haza illa ƙaulul bashar haka yake wannan alƙur'ani da muhammadu ka karanta bai kasance ba illa ƙaulul bashar face maganar mutum magana ba maganar allah ta maganar mutum ta sai ce hey sabbe ne yanzu ka faɗi amma ɗazu kada sun ka lalace ka bar mana abin faɗi ka gani yanzu abin da ya kaddaro kenan wanda an ka tsine mai saboda kaddaro shi sai ya ce in hada ai in hada alquran wannan qur'ani bai kasance ba illa qaulul bashar face maganar talik sai Allah ya ce sa uslihi sakar to ku kyale shi da sannu zan shiga sai wuta sakara wata wuta ce daga cikin wutaitan Allah wa ma adraka ma sakar me sanar da kai abin da ake kira wuta sakara la tubqi ba ta barin duk abin da an ka jefa cikinta face ta halakar da shi wala ta zar kuma ba ta bari la tubqi ba ta rage wani abu wala ta zar kuma ba ta barin duk abin da an ka jefa cikinta duk abin da an ka jefa cikinta na halakar da shi lawahatun lil bashar mai kwarewa ce ga fatin bil adama wagga fata canye ta kai kurmus da kware ta lawahatun lil bashar ko sai ya ce alai hatis ata ashar akan wutan nan akwai mala'iku goma sha tara sai sun ce ba matsala in dai sha tara ne ku dibe yawan mu ko kakkare su ba mu yi sai Allah ya ce wa maji alna idda ta illa fitnatul lil ladina kafaru har dai zuwa karshe to shine mallan yace duk wanda yace faman sami a duk wanda ya ji qur'ani fa za amma yariyanta annahu kalamul bashar cewa maganar mutunci kaga yayi koyi da wancan kafiri na makka to fa kafar ya kafirta ashe yana daga cikin aqida ta ahlus sunna duk wanda ya ce alqur'ani maganar mutu ko da maganar annabi muhammad ta kace ka zama kafiri qur'ani maganar allah ce kun fahimta faqad zammahu allah wanda adda wannan ra'ayin allah ya zargai wanda ya fara fitowa da ra'ayin qur'ani maganar allah ce shi kafirin can da allah ya bamu labari na cikin suratul muddathir na makka allah ya zarge shi wa abahu kuma ya aibata shi wa au'adahu bi saqar kuma ya mai alƙawarin wutar saqar haifu qala ta'ala yayin da allah ya ce in hadha illa qaulul bashar to sa uslihi saqar he gana ko eh duk yasa yace sa uslihi sakar da sannan zan shiga sai wata sakara a inda yake cewa shi mutumin Allah ya kai to gare shi kafirin yace in hada wannan qur'ani bai zamo ba illa qaulul bashar face maganar mutum alimna sai malla yace mun sani wa aikanna kuma mun sakankance mun tabbatar har cikin kokon zuciyarmu shine yaqini ilimi wanda babu shakka ko taraddudi tare da shi shine yaqini kun fahimta annahu qawlu khaliq al-bashar cewa alqur'ani maganar mahalicin mutane ce wanda ya halittin ba maganar mutane ba ce maganar wanda ya halitti mutane ubangijin mutane magana ta ta alqur'ani wala yushbihu qawl al-bashar gaba ɗaya alqur'ani daga tsarinsa daga ma'anoninsa daga lafuzzansa daga hikimominsa da bayanin da ya kunsa da balagarsa da komi nashi wala ya shi biyu bai yi kama da kaulal bashar maganar mutum ba ya yi ƙarfin maganar mutum ai ko shi kafirin da Allah ya bada labari da ya jiya ya gamsu cewa wanga ya ƙarfin maganar mutum kuma balarabe ne uwa da uba amma ya san wagga magana ta yi ƙarfin fasaha ta bil adama kun fahimta sai dai da baya da yadda zai rasa magoya baya ya zaɓi duniya akan lahira sannan ya zo ya canza shi a ƙaddarawa da ya sai yana ta yi kun fahimta to kun ga to wannan kenan kaga waɗannan dole duk mu kudurta su game da alqur'ani cewa alqur'ani maganar Allah ce ba halittar Allah ba sannan kuma alqur'ani Allah ya wahayinsa kamar yayi wahayinsa da wahayin nan an ka kawo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan to sai mi kuma eh to wa man wasafa Allah wa man wasafa Allah duk wanda ya siffanta Allah wa man wasafa Allah duk wanda ya siffanta Allah bi ma'ana da wata ma'ana min ma'anil bashar da cikin ma'anonin talikai ma'ana duk wanda ya siffanta Allah da wani hali da cikin halin bil'adama faƙar kafar ya kafirta kamar mi yanzu misali ba an ce Allah yana ji ba sai ka ɗauka jin Allah irin jin mutum ne mutum da mi yake ji da kunne ka ɗauka shi ma Allah bai ji sai da kunne yana ji da kunne kamar yadda mutum ka ji da kunne wannan kafirci ne da an ka ce Allah na ji jama'a Allah daidai yake da mutum to ashe kenan yadda ka san Allah ba daidai yake da mutum ba Allah daban mutum daban to haka duk wata siffa da Allah tabaraka wata Allah ya siffanta kansa da ita ko annabin sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da ita to bai kamata ka kwatanta ta da wata siffa da an ga mutum ba da an ka ce Allah na ji abin da ya kamata ya fada cikin kokon zuciyarka shi a Allah na ji irin ji na Allah da an ka ce Allah na ji bai kamata ka sama ya ɗarsa ga tunaninka irin yadda mutum ka ji haka Allah ka ji ba mutum bai ji sai da kunne da ka daɗi kunnuwa ne bai koma ji kun fahimta ka ɗauka Allah shi ma sai da kunne ya ji in babu kunne Allah bai ji bai kamata sam don in ka yi haka nan ka kamanta Allah da mutum kuma ya ce laisa ka mislihi shay'un babu abin da aka ma da Allah kuma ko ba a haɗa ma ba kai ka san Allah ba irin mutum bane ba ma mutum ba Allah sam gaba ɗaya ba irin halittarsa bane ashe kenan bai kamata ka ɗauki wata siffa ta Allah ko wani suna da jikin sunayen Allah ka siffanta shi da irin siffa ko suna na mutum ba duk abin da gani iyaka sun haɗu ne kawai ga suna yace laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shi Allah babu abin da aka ma da shi kuma Allah shine as-sami'u mai ji al-basiru mai gani kaga ya siffanta kansa da ji mutum yana ji ko bai ji mutum yana gani ko bai gani to amma don Allah ya kamata ka ɗauka jin nan da Allah ya ce maka yanayi as-sami'u al-basiru ganin nan ka ɗauka ji irin na mutum ko gani irin na mutum bai kamata ka yi haka nan ba sai ka batta nan ji irin na Allah yadda Allah ya bambanta da mutane haka jinsa ya bambanta da jin halittu nai yadda Allah ya bambanta da halittunsa haka ganinsa ya bambanta da iliminsa ya bambanta da komi nashi ya bambanta in an ka ce Allah na da hannu kan ka taba ɗaukar irin hannun mutum ko hannun giwa ko hannun wata dabba ko hannun wata halitta Allah a'a yadda Allah ba kamar ko wace irin halitta ta yake ba hakan ga hannunsa kuma ba ɗaya yake da duk wani hannu na wata halittarsa ba shikenan ka huta dama abin da yasa masu korewa mu'attiluna ke kore cewa kar a siffanta Allah da wasu siffa don ka kwatanta da halittu wato abin nan da sun kai gudu shine sun ka faɗa gare shi ɗayan an ka ce Allah na da hannu su ce subhanallahi ai halitta su adda hannu mutane su adda hannu Allah na da kawa su ce subhanallahi ba a ce Allah na da kawa Allah na da fuska su ce subhanallahi kun fahimta saboda mi saboda gudun wai ka a siffanta Allah da halittunsa kaga mi sun kai gudu siffanta Allah kwatanta Allah da halittunsa to da sun ɗauki Allah matsayin Allah wanda yake laisa ka mislihi shay'un da ɗan an ce yana da hannu da ba su musanta ba sai su ɗauka wani irin hannu irin hannun Allah amma sai in an ka ce Allah na da sai sun ka ɗauka irin hannun mutum to shi yasa ba su son a misalta Allah da mutum sai sun ka ce Allah bai da hannu ba a cewa Allah na da hannu don ka kamanta shi da sun ɗauka Allah na da hannu irin hannun Allah kaga duk da sun huta kun fahimci wannan shine yace wa man wasafa Allah duk wanda ya siffanta Allah da ma'ana da wata ma'ana min ma'anil bashar daga ma'anonin halittu da wani hali da cikin halin halittu fagar kafara ya ya kafarta na an ka ce Allah na da kafa ka dauka irin kafan mutum wanda mutum ka tahiya da ita Allah na da hannu hannun da yaka cinto yaka wanki yaka kamun ruwa da shi haka hannun Allah yake ka kafarta abin da ya kamata ka dauka hannu irin na Allah kafa irin ta Allah fuska irin ta Allah ilimi irin na Allah ji irin na Allah gani irin na Allah rayuwa irin ta komi na na irin na Allah ba irin na halittu ba faman absara hada duk wanda ya lura da wannan ita bara wanda wanda ya hankalci wannan ita bar to ya lura wanda ya san da cewa babu wani abu na Allah da ake misaltawa da na halittarsa komi na Allah da ban yake da na halittarsa to ya lura wa an misali ƙaunin kufarin zajara kuma in zajara ya tsawatu an misali ƙaunin kufari daga kwatancin magana kafirai su kafirai su ke ɗauka siffa Allah siffanta da siffa ta wani halittu ne to kaga in ya ɗauka a'a in an ka ce kaza irin na Allah ba irin na shi kenan kaga ya huta alima annahu bi sifatihi ya san cewa shi Allah da siffofinsa laysa kal bashir ba kaman mutane bane duk siffar da an ka ba Allah ko da mutum yana da irin wannan siffa amma ya san da cewa shi mai imani mumini ya san da cewa wannan siffa siffa ta Allah ba irin ta mutum ba kaga shi kenan mutum ya huta ka huta da tashbihi ka huta da tawili ka huta da ta'tili kun fahimta sai magana ta yace wa ru'yatu an gama da magana game da alqur'ani ko sai game da ganin Allah shi ko yace wa ru'yatu haqqun shi kuma ganin Allah gaskiya ne li ahlil janna ga 'yan aljanna Allah ka arzita mu ganin ka kaga ba kowa da kowa zai ga Allah ba a suwa za su ga Allah 'yan aljanna 'yan aljanna za su ga Allah Allah ka sa mu aljanna kuma ka arzita mu da zama cikin masu ganin ka to wajibi ne kamar yadda yake wajibi ka kudurta Allah guda ne ba ba abin bauta sai shi ba wanda ya kamata a nemi taimako ne sai shi annabi muhammadu gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne to haka wajibi ka kudurta cewa kuma ganin allah ga 'yan aljanna gobe kiyama gaskiya ne shi ma mutane sun yi saɓani game da shi musulmi sun kasu kashi uku wasu sun kace duniya da lahira ana ganin allah sufaye ke na 'yan ɗariƙa wasu kuma sun kace duniya da lahira ba a ganin allah mu'tazilawa kenan da khawarij da jami'a da 'yan shi'a waɗannan ɓangarori guda su sun kace duniyar lahira ba a ganin Allah to su an ba su gani ne to sai musulmi ahalis sunna sun ka tsaya tsakiya sun ka ce ana ganin Allah amma ba nan duniya nan ga duniya kowa bai ganin Allah yaushe za a ga Allah gobe kiyama shi ma gobe kiyama mu'minne kawai za su ganshi banda kafirai to wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa wajibin kowane mutum musulmi na ya kudurta wannan aqida cewa mu'minne za su ga Allah cikin gidan aljanna ya ce wa ru'yatu haqqun kuma ganin Allah gaskiya ne li ahlil janna ga yan aljanna bi gairi ihadatin ba tare da giwayewa game da yadda za su gani ne ba wala kaifiyatin kun ba tare da kaifiya ya kaifa narahu ya za mu ganshi ba an ce za mu ganshi ba to sai ka tambaya kaifa narahu kamar irin tambayar can ce kaifastawa ya yadda daidaita ba na ce muku bid'a bace inji Imam Malik to hakan ga tambayar kaifa narahu kaifa ya rahul muminuna tunda an ce muminai su ga Allah ya za su ganshi wannan tambayar bid'a ce Allah ya ce mana za a ganshi muminai za su ganshi abinda an ka nema kawai gare mu yi imani kuma mu dukufa ga addu'a da kuma aikin da zai sa mu ganshi Allah ka sa mu cikin masu gani nai sannan mu tashi tsaye ga yin aikin da za a sa mu ga Allah shi a bisa gare mu ba tambaye ya za mu gan shi ba wannan is not important kama da daka bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijin mu alqur'ani yayi magana game da shi kenan alqur'ani shi yazo da cewa mu'min ne za su ga Allah ina inda Allah tabaraka wata'ala yake cewa wujuhun yawma idhin nadara wasu fuskoki ranar nan ranar kiyama masu ni'ima ce nadara kore kore misali ne na ni'ima me zai ni'imtar da su ila rabbiha nadaratun za su yi dubi zuwa ga ubangijinsu Allah ka arzita mu ganinka kun fahimta kaga wannan wannan aya kenan akwai su zayyawa wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada al husna abu mafi kyau mecece al husna ita ce aljanna Allah ya ce lillazina ahsanu ta tabbatar mu waɗanda na kyautata aiki Allah ka ba mu ikon kyautata aikin mu don mu samu aljanna sai ya ce wa ziyada da kuma ƙari sai an ka tambayi manzon Allah me ya ƙarin Allah ya ce waɗanda na kyauta aiki aljanna ta tabbatar musu da ƙari me ƙarin da Allah zai ba su yace ar-ru'yatu ila wajhil karim dibi ga fuskar Allah mai girma annabi ya fassara hadisi nan cikin sahihu muslim hadisi ne sahihi ganin Allah shine ƙarin ashe kenan ganin Allah zai zama ƙari bisa ga ni'imar aljanna kun fahimta lillazina ahsanul husna wa ziyada hakan ga kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna kalla a'aha innahum lalle su kafin rai an rabbihim game da ubangijinsu yau ma izin ranar nan lama hajubuna lalle waɗanda za a sha makancewa ne za a sha makance kafirai daga ganin Allah kun fahimta sai wani ya zo ya tambaye imamu shafi ya ce kuna kawo wannan hujja wannan hujja tana cikin abin da ahalin sunna ke kawo game da dalilin ganin Allah gobe kiyama sai wani dan bid'a ya zo tambaye Imam Shafi don mi to ina Allah ya ce za a gani cikin wanga ayace kware ko yace misa da Allah ya bamu labarin za a sha makance wasu daga ganin Allah gobe kiyama ko yace don mi ba saboda fushin da Allah kai da su ba yace to tunda Allah ya nuna mana yana fushi da wasu shi yasa zai sha makancewa ashe kenan ya nuna wasu za su ga Allah saboda yadda da ya kai da su amsa ta yi ko ba ta yi ba tunda Allah ya ce za a sha makance wasu daga ganin Allah to ashe kenan za a bari wasu su ganai wasu za su gane shi don haka wanga aya tana cikin ayoyin da ake kawo hujja game da ganin Allah kun fahimta hakan ga cikin suratul qaf Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lahum ma yasha'una fiha walada yana mazid su yan aljanna suna da duk abin da suke so cikin aljanna duk abin da suke so Allah zai ba su sai Allah ya ce walada yana mazidin kuma akwai ƙari gare mu mu ƙari daga abin da sun ka nema a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza muna son kaza muna son kaza muna da wanda sun ka faɗi da wanda ba su faɗi ba Allah ya san duk suna so nai ga al'adar bil adam ai an san duk abin da kai yake so ko da abin da ya faɗi da wanda ma bai faɗi ba an san abin da bil adam ka so to bayan an ba duk abin da an ka san bil abadan da mana so Allah ya ba su cikin aljanna ba an kai ƙarshe ba bayan tsawon lokaci sai Allah ya zo ya tara su sai a tara 'yan aljanna conference hall duka sai ya ce an cika muku alkawarin da ne muku ce Allah ya cika akwai saura ce babu saura Allah ya ce akwai kummance na haɗa muku za a gani to lokacin nan sai Allah ya ja ya shamaki dama wani shamaki ne yanzu na haske ya shamakance ba mai iya gani ne shi yasa da an kai Isra'i da Mi'raji da manzon Allah da ya dawo hadisin Abu Zarrin al-Ghifari sai abu zarri ya ce ni tambayi manzon Allah har ra'aita rabba kaga ubangijinka da ka ce can sama ba ya ce can sama inda Allah ba ka gan shi sai ya ce nurun anna arahu haske ne ya zan iya gani ne haske don haka menene shamakin da Allah ya sha makance daga halittu su gane shi haske ne don haka babu wata halitta ta Allah har jibril bai taba ganin Allah ba wannan haske shi ya sha makance Allah ya ce da ya jaye annabi ya ce da Allah ya jaye hasken nan da hasken fuska ta ya kone duk abin da a cikin sa mai da kasai don haka ba wanda ya taba ganin Allah akwai hadisan da an karwaito akwai sahabbai kamar dan Abbas da masu kama da su masu ra'ayin lokacin da an kai Isra'i da Mi'raji annabi ya ga Allah kamar yadda ayat suratul najm ke cewa wala qara'ahu nazlatan ukhra ya sake gani ne ga wata sauka sun ka ce ra'ahu ya ga lamirin nan mai koma ne ga Allah ya ga Allah kun fahimta da aka faɗa ma Aisha Aisha ta ce wallahi har naji gashin jikina ya tashi ya za a yi Allah ya ga Allah eh ya za a yi annabi ya ga Allah ya za a yi annabi ga Allah don haka Aisha ta ce man man man za'ama anna anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadaba duk wanda yace annabi ya ga ubangijinsa yayi ƙarya to hadisan da an karwaito game da cewa annabi ya ga Allah lokacin da an kai Isra'il da Mi'raj gaba ɗayan su ba su inganta ba babu guda wanda ya inganta abin da yafi shine annabi bai ga Allah ba to wane ne lamirin nan gawa zamu mai sai wala qara'ahu nazlatan ukhra zamu mai sai ga Jibrilu ya ga jibrilu ranar farkon da ya iskan mai kogon da ya zo mai da wahayi ko sannan rana ta biyu lokacin da kuma ya koma bayyana gari yana cikin garin makka yana cewa don mun karanto shi ba badalwai cikin buhari yana cikin tafiya sai ji an kira shi yana daga kai ne sai ga mala'ikin nan da yamma tsayi cikin kogo sau uku sai ya faɗi shine da ya dace zan miluni zan lulluɓa ta biyu kenan ka har lulluɓa biyu an kai an kai mai lulluɓa ta farko da lulluɓa ta biyu to shine Allah ya ce wala qarra'a nazlatun ukhra ya gane ga wata sauka jibrilu ne manzon Allah ya gane wani wuri yace fa kana qaba qausaini ya kasance gwargwadon baka biyu ne sun tsakanin jibrilu da annabi kamar baka kowa ya san fadin baka ko baka to kamar baka biyu au adana kuma mafi kusa ga haka nan jibrilu ya taho kusa ga manzon Allah don in mutum na can nesa kan gane yana da bambanci da wanda ya zo nan daidai da cin zanzana a gane ga huska kaga in ya zo ko duk za a gani sabani in yana nesa ba ha ganin ta in yana da wani tambo ga huska ko wani abu kaga in yana nesa duk ba ha gani to shine hikimar kawo ma jibrilu manzon Allah kusa ga rai don gobe kada wani shaidani ko wani ya impersonate ya ce shine jibrilu ya gane gashi gashi don haka duk siffar jibrilu ya gane ta gobe wani bai sai zo ya impersonation ba kun fahimta don haka ba a ga sai ahli sunna sun kace nan duniya ba a ganin Allah sai gobe kiyama ko gobe kiyama kuma sai mu'minnai Allah ka arzuta mu ganin ka wanda dai sauran ayoyi da sun ka nuna ana ganin Allah da kuma hadisai ina yake wa tafsiruhu fassarar wannan alama arada Allah ta'ala fassarar mi ganin Allah ba an ce za a ga Allah ba wujuhun yawma idan nadiratun ila rabbiha nazira to fassarar yadda za a ga Allah alama arada Allah ta'ala yana akan yadda Allah madaukakin sarki ya nufata wa wa wa wa wa alimahu kuma shi Allah ya san shi in ya zan alimahu na kuna da wasali eh ya sama wa alimahu fassarar yadda za a ga Allah yana kan abu yadda Allah ya nufata wa alima hukuma shi Allah ya san shi shi ya san yadda za mu gan shi don hakan ga tambayar mu ya kaifa na rarar bana ya za mu ga ubangijin mu kaga wannan tambaya bid'a ce irin tambayar yaya Allah ya daidaita ne irin tambayar yaya Allah tabaraka wa ta'ala yake magana duk abubuwan da na shafin rububiyya ta ubangiji ya ku jama'a da uluya ba a tambayar yaya suke iyaka abinda an ka nema gare mu yi imani wa kullu ma jaa fi zalika duk abin da yazo cikin matsalar ganin Allah min alhadith sai na hadisai ingantattu an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama kala yana nan kamar yadda manzon Allah ya faɗi kaga ashe kenan yana ma ishara bancin ayoyin Qur'ani da sun kai nunin za a ga Allah kuma akwai hadisai ingantattu waɗanda nan nuna za a ga za a ga Allah to waɗannan hadisan suna nan kamar yadda manzon Allah ya faɗi wasu masu tawili yan bid'a sun yi musu tawili ba magana tawili ga hadisan haka nan suna nan yadda suke kun fahimta wa ma'anahu kuma ma'ana ma'ana ta alama arada yana akan abin da Allah ya nufata ko ku akan abin da manzon Allah ma'anar hadisin ganin ganin Allah da manzon Allah ya ce yana akan abin da manzon Allah ya nufata ba akan yadda masu tawili sun kawo hadisin tawili ba la nadkhulu fi zalika mu ba mu shiga cikin wannan matsala ta ganin Allah muta'awwilin muna masu tawili ba ara'ina da ra'ayoyin mu don akwai waɗanda nawa hadisan da ayoyin tawili kun fahimta wala mutawakkimina ko ko masu yin zato da ahwa ina da sun zukatan mu muna zaton kaza Allah ke nufi duk ba mu yin wannan Allah ya faɗi za a ganai manzon Allah ya tabbatar cikin hadisai mu mun yadda abinda an ka nema gare kawai mu yadda ko mun yadda fa innahu domin yadda al'amari yake ma salima fi dini ba wanda ya kubuta ga addininsa illa man sallama lillahi sai wanda ya sallama ma Allah azza wa jalla wali rasuli kuma ya sallama ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene sallamawa duk abinda Allah ya ce ka sallama ka yadda duk abinda manzon Allah ya bada labari ko ya faɗi ka sallama ka yadda to ba wanda ya kubuta ga addini ne illa wanda ya yi haka nan warar da ilimin mashtaba alai kuma ya mai da ilimin abinda ya rikice mai abinda bai gano ma'ana ta ba illa alimihi zuwa ga masaninsa wane ne masaninsa shine Allah duk abin da ya rikita ka mai da ilimi ne ga Allah ka kudurta dai tun da Allah ya faɗi annabi ya faɗi kai ka yadda amma mi a hakikanin abin da Allah ka ni baka sani ba shikenan ka ku fita ga addinin ka kun fahimta maimakon ka tsaya tawili ko kuma ka kore Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza ka yi tawili ko ko ka ce a'a ba gaskiya na ba hakan na ka ka karyata Allah ko ka karyata manzon Allah ina fatar kun fahimta to yana ganin mu tsaya nan ko to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk